إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 28 ga wata na shawwal hijira shekarar 439 wanda ya dace da 11 ga wata na bakwai shekara 2018 yau insha Allah muna cikin littafin alwajiz fi aqidati salaf salih yau za mu yi darasi na 42 a wannan littafi darasi na 42 cikin alwajiz fi aqidati salaf salih yanzu za mu tashi a masu lamba dai ina ga lamba ta 188 ne duk da babu lamba a rubuce 188 min wasaya a immatu salaf fi tahdir min ahli al-bid'ah wal ahwa wasiya ta shugabanni magabata na kwarai inda suka yi wasiya fi tahdir min ahli al-bid'ah wal ahwa yadda suka yi tsoratarwa ko kashe game da 'yan bida'a da duk masu da aiki da ra'ayi za mu ji maganganun magabata kuma kwarai maganganu ne masu zahi gaskiya game da tambida za ka dai da suka mana kashe mai hankali ko a ya hankali dan bida bida ba karamin abu ne ba sai fara ya ce ƙala amirul muminin umar bin khattab radiyallahu anhu يأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن خذوهم بسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيتشوا يأتي أناس za su samu sun mutane za su zo a gaba a gaba za su zo a zamanin shi da yake za su zo wanda wannan mutane jadilunakum bi shubhati fa za su muku za su kanku jayayya da shubuhoyi na alqur'ani mana ke shubuhoyi abinda ba kowa ba ke gane fasara ai aka mata aya mai rikitarwa da ba kowa ba zai gane ta illa rasikhuna fil ilm ya kawo haka wasa da awamu da ibnu aya aka muna aka muna a sa ma shubha a saka daji to irin waɗannan masu ɗauko shubuhoyi na alqur'ani suna muku jayayya in har sun zo ko kun gamu da su ya ce huzuhun bi sunan ku kama su da sunna in ya kama ga aya kuma sunna a nan ka samu wuta ka samu nasi kan wuta kan masala ba amsa kan bayani ya ce fa'in na ashabu sunan an alamun bi kitabillah domin malaman hadisi za mu ce masu sunna su suka yi kowa sanin ƙur'ani malamin sunna na hadisi shi kowa sanin ma'anar ƙur'ani inda ya sa gaba da abin da yake ne da wanda aka sabkar ma da shi shi ke bayanin ƙuranin yana kan dalili mai ya sababin mai ya kan mai ya mai aika aka ce duka ya sa baka da ya sauko da mutum sauko ne ga wani sananne an wata manzan Allah na sarma manzan Allah ya sauko a ƙuranin ya rayu da mutane ya rayu sabai in na hukunci ne an yi in na ibadar aikace an yi ki ba wani abu da ba yau zai za su ɗauko maka zai su maka maganin shuba da wanda ka maka ba abin da ba su ba wannan magana ta sai dana kenta umar bin khattab ta cewa dai kenan akwai wasu za a sami kuma an sami su ne wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma annahu qala أنه قال لمن سأله عن المنكرين بالقدر عبد الله بن عمر wani ya mai tambaya cikin sai musulma kun ruwaya ya zo ya mai tambaya akan masu inkarin Allah ya kaddara komai tun azal ya rubuta komai ya tabbatar da komai sai da aka ba shi wannan labarin akwai wasu mutane masu wannan aƙida sai shi Abdullahi bin Umar sai yake gaya wanda ya kame labarin idza laqita ulaika idan ka gamu da irin wa'annan mutane masu inkarin kadar fa akhbirhum anna ibn umar minhum bari'un wa hum minhum bura'a yace idan ka gamu da su ka ce musu ibn umar ba shi ba su minhum bari'un ba shi ba su wa hum minhum bura'a su ma ba su ba shi kana araba ga araba gari ba kai ba su ba shi ba su يدي وانا كلمة سوق ثلاث مرات إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منهم براء يدي سوق باشي بس قال يا كنا باسا باسا واسا باسا سكو سكو غمر الأنبياء kace ba kai wazi ba kai kira ba za abin ne wurin ne yake da zai wa qala abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma shi kuma abdullahi bin abbas mai ke dama ya fuka kamance daman baban da min wasaya a immata salaf fi tahdiri min ahli bid'ah wal awa daman wasiyoyi ne da magabata na kware suka yi akan tsoratarwa game da alakar ahli sunna min ji ta umar min ji ta abdullahi bin umar dan shi yanzu ga ta abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana cewa la tujalis ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mamratu alqalb la tujalis ahlul ahwa labna ba take cewa kakka zamna tare da yan bid'a zama ma kakka yi da su yace fa inna mujalasatahum mamratu alqalb zama da su tana sawa zuciya rashin lahiya tana sa cuta a zuciya dan da ya sama shuba ka kasa rabuwa da ta wa qala al-alim az-zahid al-fudayl bin iyad rahimahu Allah ta'ala shi kuma yake cewa baya kama ta sahabbai guda uku dan abin da takeice ya ka dan sahabban guda zai kawo maka ta magabata ta biyai yace al-alim az-zahid wannan babban malami mai gudun duniya al-fudayl bin iyad fadil bin iyad Allah ji kan shirin Allah ta'ala yake cewa sahibu bid'atin la ta'amanu ala dinik wa la tushawiru fi amrik wa la tadlis ilayhi wa man dalas ila sahibi bid'atin awrasahu Allah al'ama يعني في قلبي سبحان الله آه an wadda su suka san hadarinta sai zan ga kuɗa ya ce ma wannan zahiri ne abin da kai ba zai maka mai shi ne mai zai mai zai ma kada na wanda yawa na da kai ta sa ma ce wazai gare ka to ga magarin sahabbai ne wannan sune yan harko rako sahabbai da tabi'an ga abin da suke faɗa game da bid'a fadal bin ayyad ke cewa sahibu bid'atin la ta'mun ala dinika kakka amince ma dan bid'a kan addininka mana ka kamshi addinin da wajen shi abin shi addini ka kamsa dan bid'a yace wala tushawiru fi amurka ko wannan ban ka kama dan bid'a shawara cikin harkokinka ka kasa dan bid'a zama abokin shawara wala tajlis ilayhi kakka zamna mai miki yace domin wa man jalasa ila sahibi bid'atin awrasahu Allah al'ama duk wanda ya zamna wajen ɗan bida'a kai ma Allah zai gada ma wata makabtaka ta zuci ka shi ɗan tabu ta manganin magabata ne kan ɗan bida'a masu zaki wajen zuwa suka yi zaki gwamnan kusa ana cewa zaki da mu ya ce bayan ta alfudai sai ya ce wa ƙalar imam alhassan albasari rahimahullah hassan albasari rahimahullah yake cewa aballahu tabaraka wa ta'ala an yi azan da sahibi da sahibi hawa bi tauba ya ce allah ya ki ba ɗan san zuciya uzurin tuba me ya haɗarin ɗan bida'a ai shi yake ibada yake yanzu mai zina mai shan giya iya yawan dama abin ya damun shi bai so a gan shi amma ɗan bida'a ji yake iya ta ƙarfi zuwa ga Allah lada zai samu ibada dukiyar shi da lokacin shi iya kuka ma ba ruwan Allah da kukan shi ba ruwan Allah da ƙoƙarin shi nan ba shi bai ce Allah bai tausaya ba dan shawara kawai na sha wahala sannan kuma din da ya san Allah ya san Allah da annabi Allah za a tausaya mishi ya sha wahala ba rola da wannan da haka shi zaka dan dan bid'a bai tuba da wuya ya katari wa qala al imam abdullah bin mubarak wannan ya sai ko ya baka ne tuba yanda dai dinda magana kullum akwai bambancin magana ta manzon Allah ta sahabi ta malami na baya ka san da irin yanda suke zaki kan magana kalmomin Abdullahi bin Mubarak rahimahullah shi ma cikin malaman tabi'ai yake cewa Allahumma la taj'al li bid'atin indi yadan fa yuhibbuhu qalbi bi ba adawa sai dan bid'a yace Allah al'ada yake Allah yake roƙo Allah kakka sa ma dan bid'a wani hannu a kaina ma'ana magana kakka sa wani ɗan bida'a ya taimaka mini kakka ba ni wata bukata ko taimako na hannun ɗan bida'a wanda har zai sa taimakon da yake mini in so shi kakka gama kakka gama alaƙa na ɗan bida'a ya taimaka mini don gudun kai so shi don ita inda ana amsa wata ran su dole inda ka karɓa ka karɓa nan da kan masu misali masu ƙungiyoyi ko proje na da kirista an yi furoji an ba da kudin fardiyom an an zamna an koma da galgan zagin kana kana kana aiban da ta kajo da tsaura yi shi zai yake yake ka ba kirista ba shi zai yake ka wannan wannan ka shi wannan da kuma sada wuri daya wallahi da gaji ka fara suka kan aje kai shi da fara kai da aiban da ka me abin da yake amsa ya ci kudi kudi da yake amsa ka ga an waye gari yanzu shi da fata ka shi dai da kayan su a wajen a cikin ku suna can gehe ba cikin ku amma su samu nasu a yana a tsakiyar ku saboda ta abin da suke bayan shi da suka gano don yi wani projen ya kone kudi ya kone projen kudi tunda hutu za a ci wannan maganganu ne wanda magabata ya ce wa ƙala amirul muminin fil hadis sufiyan tauri rahimahullah shugaban mu ne akan bangaren hadisi سفيان الثوري رحمه الله yake cewa man asarra sama'ahu ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lam annahu sahibi bid'a nuzi'at minhu al-isma wa wukila ila nafsi sufyan sauri ke cewa duk wanda ya shura ya shura rawa dan bid'a ka ba da kunnan ka me yake cewa ma alhali kai haka tubo ya alamu annahu sabi da ka san sai dan bid'a ne ka ba da kullun kai jin me yake cewa to yin hakan nuzi'at minhu al-isma za a hudda maka kariya daga sharrin shi wa wukila ila nafsi za a barka da kanka kai kare kanka yanzu hudda maka kariya za a hudda maka daga kariya yayin da abin da Allah kuma yi wannan magana ce ta sufyan al-thawri rahimahullah yace wa qala al-imam al-auza'i shi ma da jama'a da tabi'ani rahimahullah don mai mai tabi'ani imam al-auza'i rahimahullah yake cewa la tumakkinu sahib bid'atin min jadal fayurasa qulubakum min fitnatihi tiyaba irtiyaba yace kakka ba da dama game da shuraren ku yi jayayya gardan da bida har da mukabala kai da shi ba kai ba shi ba ka ba shi damar mukabala kai domin fayyar sa ƙulubukun min fitinati istiyaban dan gudun zai jewa maka wani fitina ta sama wani shakka ko kokonto a je ka maka wata shuba ya saka daji ko ta kasa baranka hadari ne kaka shaware shi kunin ka musulna kun tashi ka kaka bata lokacin ka wa qala muhammad bin sirin rahimahullah yake cewa muhaddiran min bidai shi ma iya magana kan tsoratarwa game da dan bid'a yace ma ahdasa rajulun bid'atan faraja'a sunna ba mutumin da zai kirkiri bid'a kuma ya koma wa sunna ya bincike ka sunna ya kare ya ce kenan eh ibn sirin ne wani ya zo dan bid'a ya da masa tattauna yace a ba ni ba kai idan ka anni ita ko da ayar zan ka bayan ita ko ayar da ko ayar da ka ga mu bin suwarin masa ko ayar da ta qur'ana ban su ba su yi ta bajan ka ko ayar da ta ban ban suwari ko ayar ba suwari bajan ka sai mu da ka ban da bukata ban ban lokacin ka ko bukata ba ce ko ko ayar da ta dubo ban mai da kai aka shi ne ba san ce ba su ba su sai ta wani lokaci kai gane wani gane ba kan shewa ba wani gane ba kan shewa ka ji ana gudu kai kai mai katsi ne sai kama shi ba shi ake gudu kai da kana kakiran ita shi kama su ba balle mutum ba kasuwa wai ya kana wai wai jayi wai ya mu'amala shi da wani malam malam kai kai ka tuba eh shi wata aya wani wani hadisi zaman da yake aiki ne ma da zama kaza ka ba malama aiki ne ma da zaman da yake kuma kai ya ce zai ba maka ya ce baka annabi ya ce to kai ba ne ba sai ya ce ba kai ba ka sai ba ya ce baka annabi ya ce ba no sai ya kana kun sai mutum annabi ya ce kai ne malamin baka ce ba hadisin ba ba san shi ba baga ko sama da ana maka yanzu wata ruwa ta zo kuna kaga ba kan baka ake mata wani lokaci kan maka shi shi to sai ga ga imam malik bai mu Allah malaka ko a samu malaka ko to gashi imam malik imam dar hijira ba imam malik ba imam dar hijira imam ahlus sunna wal jamaa imam da shi ma cikin aimata shi ma cikin shugaban malaman sunna aka ce aimata ahlus sunna wal jamaa iya cikin imam malik وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا تنكره أهل البدع ولا ينكه إليهم ولا يسلم عليهم كانت مالك kuma wani magana ita wani wani magana wa a cikin almudawuna tulkubara wadda da ta malakawa a cikin karin magana wa kama ka ce wa wanda ta yi na kawo muka tsara a madan wannan magana take a madan wannan ta malakawa shi ma malikin gaban da hudu la tunkiru adala kakka arin dan bid'a in ke mata ce ba ke ba dan bid'a kai sunna ne ba kai ba al bid'a shi ne ce ya ce yi wala tunkiru ahla al bid'a kakku arin dan bid'a wala yunkahu ilayhim kun ba ba su diya kakka armuta kakka armeta al bid'a in ke ta kuma ka ba kakka ba da diya dan bid'a kai shi ko duka mashayin wala ya sallama kama ba sallama ce wani wani kuma marke wani malika ne wa wani ta kuma zai ga zai su gaba zai gaba zai sallama ta kakka ba da yaka kakka ba shi shi sallama ta gwashi mamman kuma cikin mudawana gaba cikin mudawana to almudawana kuma shine jigo jigon malikiya gaba daya Allah kiyaye sai wa an al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala din da wannan magabata sun da yake ga maka ga magana imam shafi'i wannan ya kadan ne ga maka bana bari ka sai maganu jewa ya ga maka wasu daga cikin an samu daga imam shafi'i rahimahullahu ta'ala annahu ra'a qawm ra'a qawman yatakallamuna fi shay'in min al-kalam fasah wa qala إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا إمام الشافعي رحمه الله يا سامو wanda ya ga wasu mutane suna maganganu mana kalam cikin hasa kuɗin hira a kamo nan da aka ce kaza daga aya kaza ya samu kaza daga nan aka samu ka kuɗin hira ba ya kama maka ba aya kan wani abu ba ya kama maka ba hadisi ko aikin sahabi daga kurin amma kurin zahira ya kamo nan ya kamo can hada kalam kenan ainihin wannan fa'il wannan maf'ul ne wannan mutane ne wannan khabar ne nan muna annan kaza ne haka kurin zahira ya kawo maka addinin zahira ya yi kurin sabar nasi zahir da ake da kalam zahira imam shafi da ya ga waɗansu mutane suna irin wannan manganu fasaha ya mustawa ɗayan biyu ku zaɓi ɗaya in ma an tujawiruna bi khair wa in ma an taqumu an in ma wasan ko ku zamana a nan da alkhairi ko sai ku tashi ku bar wurin wannan hira ke bamu cikin jayi ko ku bar ko ku hira da alkhairi ku tashi ku tashi ku jama laya ku ku shama ku bar mu sai wa qal imam ahlus sunnah ahmad bin hanbal rahimahullah sai ga mai lakawa imam sunnah jama'a Amr bin Hanbal sai yake cewa inna ahlal bid'i wal ahwa la yanbaghi an nusta'ana bihim fi shay'in min umur al muslimin fa inna dhalika a'zam ad-darar 'ala ad-din subhanallah yace lalle an bid'a ta yan ra'ayi la yanbaghi an nusta'ana bihim bai dacewa bai kamata a nemi ma'agajin su haɗa gwiwa da su bai dacewa ma haɗin gwiwa da 'yan bid'a ya ce fi she'in min umurul musulmi sam sam ba haɗa kai ɗan bid'a ko akan koma menene abin da shi musulmi a gaban ɗan bid'a yau ana wa gama ba yi ya ce kakai ya ce fa'in da fi dalika yin haka haɗa gwiwa da ɗan bid'a ko ya ji na bana addini na zaɓar musulmi a'azamu darar ala dini ya fi komi tunan da addini kan kana kamar kamar kan fatina kai shi ba ne kada mun shaje kenan kada shi ne kenan kai da shi kenan da ba ne da ba shi ne magana kenan akwai cutarwa ga addini ka dauki da ta ce ka gama da shi ko kana abu bai lalatacce kenan kai ma shi kenan kai da shi kenan gajo kan gajo ta martaba ce sai sai ce kakku ne mu agaji bai kamata ku nemi taimako da 'yan bida'a cikin dukkan al'amurra na musulmi yin hakan iya daga cikin mahi cutarwa game da addini na duk wannan hukumtar gwamnati malaman kowa iya kawo kowa abin da yake da hadari ne duk da wannan malamai su ma suna ga akwai wani hali wanda ba a ce babu ƙa'ida da ce ba abin a ce gaba daya ko a wani hali in aka gace da wani ɗan amfani ko fa'ida aka ce maganar zaman ko tattaunawa in akwai alama za a samu fa'idantuwa da kama albani ya cewa zamani yakan canza zuwa zamani akwai dan bid'a dan bid'a mataki mataki ne yana ka bayani a baya akwai dan bid'a da jahili ne shi da kun da haka ga daga da bisan ma me yake yi kun da haka ga na yi shi kaga wani ya bukata karanta da shi shi ba yi bai ta kan ilimi ba da ma ba da ka ga na yi kuma yake addinin Allah ne kaga wannan ai daban yake da wanda ya san abin da yake yi ta ka saba da karamin karanka wata hujja ta banza ta san zuciya a daban yake wanda shi da masan neman kun da ya kai gana yi kamar da ke sai da yawa a nan wajen wajajen mu da yawa kamar da tsawon lokaci ma wani malamin da rika iya raddi ga yan gargajiya da yan da rikuta da yan rikunan ta mun jahilai ne kuma bane kyau don haka ne su jahilan aƙida ce ta ɗariƙa tashi busar da ba da kyau inda zai kuma kuma da su ba sai ki aibin za su ce jahilan abin ne kuma haka ne su abin da shi ya sani yake da kira a kan shi su da saka da da dabisi mun yawan wallah mutane mun yawan kakannin kurin an ce sai a tukfari la ilaha illallah subhanallah duna kun shi ba wata da kuma ba wannan idan za ku gano hakikan al'amar yan uwa uwaye mu da kakannin mu na baya ba san me ya mun wannan dalikun me yasa lokacin da wanda suka zo suka yi ilimin abun suka fara wadi wa fara kawta su su suka ce ka hore ni kai ma wani zana aka ce ni ka hore ni dan sun ji abin suke bada su ga abin kawurci ne tun da jima wannan tun da jima kun dabi'a dabi'a su aqida su addini kun ta ba su wannan abin kawurci ne kayan musu ma kita wannan ɗaiɗaikun kafirai ne ko wani kawta su wani wani kanin suka kawta su haka yanke da alaka da su dan me yasa abinda suke ji duk da suna dari kai amma su ba su san ba abinda wannan suke faɗi ba su dai ba su da shi ma wanda maka yadda sai da suka ce masu faɗi su kuka ware ne shi kuma abin duk dari kai ce sai ka cewa ku jahilan abin ne kaga wannan zonin ka ka abin shi kaga wannan ya bukata a karanta da shi a mashi bayani eh tsoho abin da kake ba su waje ba a su fara ce miki zabani la la la kuma su ma dan yaudara su idan ana maganar su kan dare ka su za mu kare ha to gashi Allah ya ce su kan rubuta kan kana kafara eh Allah ya ce sabi sabi sabi ku ta wasila a tuka maka ayoyin Qur'ani na azgabari da tasbihi da wani wa'anda talati sai a tuka busu kawo sauran abin da yake jigon da nika za a wasa da haka to su ma wancan kakanninmu da haka kuma suka amshi abin kullum ayyana suka fani a yi la'ila inda Allah a yi la'adai to a mace Allah da haka suka ɗauki abin haka na iya buƙatar irin wannan iya buƙatar bayani na abin wannan ɗariƙa ga ma'anarta ga inda za ta kai ka ga inda ta sa gaba makarar zuwa ni yanzu nawa irin wani abin da ya yawo na misali da kiran hukumar makarshe ma na wani da dan nasiru da yawa masu ɗalinka da su hawa hawa wani abu bai wa mahuri da sun yi so wani musulmi ne kuma kuma kuma su kuma za a ɗalika ɗaya amma shi kuma yarda da abin da yake cikin wani ɗalika irin wani na tashe wane ne ya yarda da cewa mutum zai iya kiran sunan wani waliyi ya samu tsira amma ya kama sunan Allah ya hallaka haka ɗalika ko abu na yi kisa wani da nasuru yake ba da wannan malamin wani da nasuru wanda iya taya da almajirin shi ko suka zo shi iya taya wani da nasuru aka zo teku aka hau saman ruwa shi muridi iya bin bayan wani da nasuru in ya taka a saman ruwa shi ma taka saman ruwa karama kenan ta waje suna ta iya fada fa ɗaya bayan ɗaya iya wani da nasuru wani da nasuru wani da nasuru suna ta iya can daga baya sai muridi ya ga to shi ma ya kama sunan Allah ma ya kama sunan wani wa wannan tunani da ya na tauhidi na kama sunan Allah a kisa tashi shine laihi iya wannan tunani kuna ruwa heli mai shiga ruwa da iya kama suna sunan wali ya tafi amma ya kama sunan Allah ya limi da kenan ikon da kai kenan halitta kama sunan walin ma ya kama sunan Allah dan da ya kama shi hudu shi me ya faru ita ba ku ce a akwai abin da aka yi a gaskiya tunani na yi tun da kai kada kama sunan Allah ni ma kama sunan Allah ma shi ne kun sanin irin ya ce yau kai ba ka san da ba kuma san Allah ba me ya kama sunan Allah shi ya sa a ɗora ka kan shi a ɗora ka a kan kama sunan wani Allah ana isgasa ko neman tsira da wani Allah shi ne kun sa ka kaga zo na malamin to an ga da konan bayanin ka sama wani ko ya dalika yace a hankalin shi fiyar ne shi amma shi malamin ya yarda ya yarda a wani lokaci da wata magana cikin suka da dariga wani malami cikin suka da dariga guda ya shiga radiyo ya raddi ya shiga so da abin musashi mutum da dariga su sai ji labari sati mai zuwa ta da ta nijar ya ce na ji wasu suna yankarin abin da muke wada inda yake ce zai ba mutum wurin kwana a ga Allah kiri-kiri ba a mulki ba ko ya ce gata mana ya ce wa a mulki ta a kirkiri amma ya kuma wanda baka Allah ba ka zo ya ce ba faɗa ba baka Allah ba ka zo ka karɓi mana baka ka zo ka karɓi mana baka zama Allah ba a hadu bai Allah ba faɗa Allah ba ce zo ya zo ilimin shi to wannan abin da ya shi suka suka abin da yake tsine su su kare abin ha ha kuna kaza heji labari sati mai zawa he raddi yace na ji wasu na cewa wai wannan magana da nayi abin ganda kuma a cikin ya kawo maganar ya ce yanzu wani suna hira ɗan jarida ya ce wani yanzu wannan hira da muke da kai a wannan bulokin tawa ya ce shehu wani shehu wani ya san abin da muke yi Allah ya kama su wasu malamai a Nijar guda biyu ya ce sun san abin da suke a biran shi malamin ɗaya nan da magana yake shi kuma a yanzu suke ɗayan kuma a jihar fulfulanke yake amma ce sun san abin da suke a biran shi to wanda suka tuka maka mai ce to wannan na ji wasu suna inkari suna cewa wai abin da ya ce wa'annan kyale su ce wannan almajiran ɗariƙa ne ba santa bane ba ya ce misalin mu da su kamar ɗan jami'a da ɗan firamare haka ya ba misali ta mu mun san abin ne abin ga muka shi ne hakikan ɗariƙar amma su an zama na wuce ta ba haka bane ba da su san mutane ba su yarda yanzu aka kawo ta sa a dahi a sake kawo ta sai zama shi yasa kenan kullum magana akwai bambanci dan bid'a hawa hawa ne dan ba mai bayani a baya bid'a hawa hawa ce kenan musan ana magana da wani daban ne da wani a ba mutane uzurin su balle mai da'awa ta naka su to zai ya magana dan bid'a yanda ya san bid'a abin da yake kenan kakka tattauna da shi yace yanzu da yamma magana anan ta kakka nemi agaji wani haɗin gwiwa da ɗan bida'a cikin komai na musulmi ya ce haɗin gwiwa da ɗan bida'a cutar mahi cutar ga addini ya cikin cutar da addinin Allah kakka ya nama ya kakka haɗin gwiwa can da kake kan zaka yi na addini kakka ma da shi ya ce ihzar li bida'a kullaha shi ne mama amir bin hanbal ya ce ihzar li bida'a kullaha ka kaurace ka ji tsoron بدعة ذكر ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ككوا يا أنت بدعة قول بدعة كك من شاورة كان دينك كك مش وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى شما كيشوا إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب الجعب يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله أن لا يناكه ولا يوارث كزهيد yace innahu laysa fi ashab al-ahwa shar min ashab jam ni ban gaba a cikin yan bid'a a san zuciya mai shari kamar ashab jam zan zo ashab jam masu akida ta shi'a masu cewa ai ba a cewa Allah iya sama ko Allah da hannu ko wani magana ido da Allah dangane dangane magana da abubuwa na sifofi da sama kai suna inkarin su face Allah Allah bai sama bai kasa bai kudu bai arewa bai ina bai ina ne duka kamar da kan da kan wannan littafi na farko ko na shi na kawai dini gwami na ka ce ta la fauka wala tahta wala yamin wala shimal wala kullum kashi maka ce ko duk da kare da ta fi tambaye sama wala fil arabi wala yamin wala shimal wala ma wala alif ita wala kullum gaba daya shi ne mashi wani malami wani wata kabila ta malami ya koya mashi abinci ta tsada malam kun shi babu shi kun yau bai sama bai kasa bai dama bai hagu bai ta bai ko kuna babu shi ta kai babu shi kenan sai wani malamin sunna ke cewa idan ka ajiye mutum ya siffanta maka wani abu da babu shi babu wata siffa ta kai wannan siffa ta abin da a tura ta babu shi ba da duniya ta babu ta kai wannan kada abu shi babu shi a zama babu a ƙasa ba dama ba hagu ba gudu ba arewa ba kuɗi to me mai girma mu shike shi ba wani ba wani wani siffanta na kore abu kamar wani abu wasu kuma kila ce daban ya ce domin su laifin fi sama kamar za su ce ba ba ko a sama ma'ana baka ce abin da Allah ya sama kenan kace Allah ya sama kama Allah jiha kai lai kamar yadda kai ba su kawo ta kawa annan da wani ana da maka wani ya ce ka hore ne masu ce Allah ya sama ka hore ne annan da maka arabiyu sai ka wure ne kawo shi isa san ahlar kalam dole da ga wani ayoyin qur'anin wannan da sunna amma duk da kawo zai mata tawili wanda zai sarrafa ta akan hakikanin ta eh amin da mafi zamani ya ce maka anan fi zamana wanda ilimin shi to shi ta ilimin shi sai mafi ilimin fi zamani ko kai Allah zai sai Allah wanda mulki shi ga zama kun haka da gaba kaga ya dauki hira ya sarrafa abin da yake ciki shi ne haɗarinsu ya ce yuridun suna so su ce ne laisa fi sama ishe ba komai a sama ya ce ara wala ni ce wallahi ni ina ga Allah yana kawo shi shawarar shi ma sun san ka arman musu da iya wala yuwarsu kuma ka a ba su gado wani musulmi kaji gado wanda ka su shi kaga ya kara shi ne imam malaka shi ka ƙara ma ka ƙara musu kuma sallama ta shi mamala ta kasa kam sallama ce mamala ko wa qala abu abu qalaba al-basri rahimahullah shi kuma yake cewa la tujalisu ahl al-ahwa fa innakum in lam tadkhulu fi ma dakhalu fi labbasu alaikum ma ta'rifu kaji ta kansu yace ina muku kashe kakka zamana da dan bid'a kakka da zama bukin raka shi fa innakum in lam tadkhulu fi ma dakhalu fi an har ma baka shiga bid'a ta shi ba kai da kai labbasu alaikum ma ta'rifun za su rikitar maka da abin da ka sai da sunan ma ka sama rikici da shubha hadari wa qala ayyub sakhtiyani rahimahullahu ta'ala shi ma yake cewa yake cewa inna ahlul ahwa ahlu dalal wala ara masirahum illa an-nar yace ina ga an an bida ko san zuciya su ne ‘yan matattu ‘yan matattu ne kuma ni ina ga ba na ga suna da wata makoma in ba gidan wuta ba kura wa qala abu yusuf alqadi rahimahullahu ta'ala yace la usalli khalafa jahamiyin wala rafidin wala qadari ce ni ba na sallah bayan jami'i masu da Allah ya kona bata Allah ya sama masu inkarin siffofi na Allah wala rafidi haka ba rafidi rafidi aqida ta yan shi'a masu kawartar da abubakar da umar da usman da sa aisha sabu da mata nan da ba su kata kuna sabu kawatar sabai yan shi'a cikin aqidan shi'a ta rafidi wala qadari nan qadari wannan adal qadar masu ganin cewa ba cewa Allah subhanahu wataala ya ƙara komai ya rubuta tan azal a lokacin abin yau kan shi ma Allah ke sani ba ba kadar da Allah yi ba na Allah bi bi bi tsara komai ba kuna ba in ya zo ne kun shi ma Allah yake da kai subhanallah kuma kuma sallar su guda biyar ba ta sallar komai su kai taka وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شكرا يكي تشوى يكي تشوى وعلامة أهل البدع على أهل بادي... على أهلها وعلامة أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة yace alamomi na gano dan bid'a ga mai bid'ar abu ne karara a hili badiyatun zahira abu ne a hili a bayyane ki wa azharu ayatihim wa alamatihim abin da ya bayyana na alamomin gano dan bid'a shiddatu mu'adatihim bi hamati akhbar nabi sallallahu alaihi wasallam yanda suke tsananin gaba da malaman hadisi kace annabi yace sunna an ce da malam wani yace shehu wani yace wali wani yace hikaya ko a cikin littafi da hikaya bai sanadi dama dama dama babu sanadi babu sanadi wa yataqarun lahum da yanda suke wulakanta da malaman hadisi منطقة حديث وتسميته محشوية وجهلة وزاهرية ومشبهة سنة وسنة سنة ينقى شكوى شاشوية جاهلي da ba su ba zahirin aya sai zahiriya da mushabbaha an ce Allah ya da hannu ko ji ko kunne wannan ji ko hannu ko kawo da ka tauna sakin na kauli ya ce ka ka sifar da halitta shi haka su kira da sunna masu masu wasu ka wajen su da suke inkarin ka ce Allah iya da ji ko gani ko na hannu ko kaza take hodi wa wajen su an kan haka hudu wani abun kaman ka siffanta Allah da wani abu ka kusanta Allah da halittar shi kenan ka kai laifi sai suke suke wani suna suna suna wa ahli suna suna da mushabbaha kai masu kwatanta Allah da wani kenan wani masalai su masalai da suka kore اعتقادا منهم في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بمعزل عن العلم اكيد su. ba ana magana ilimi ba shiga hadisi ba magana ilimi a hadisi a ilimi iya nan wajen sautan wajen Allah kalam ko ilmu kalam ba ba aqida su ba dokar ilimi cikin hadisi ko sama suke inkarin su kuma suke fada da masu masu abin hadisi wa anna al-ilmu maluki shaytan ilayhim min nata'ij uqulihim al-fasida su a wajen su ilimi a wajen su abinda shaytan ke jehowa na sakamakon hankulan su da ta marasa kyau ووسواس صدورهم المسلمة دو وساويس صدورهم المسلمة دا أبن دا زكاة تنسو ما سدوه سكا مسو وسواس كل شيء ندري ba ruwansa da aya ko hadisi ya ce kaza a su kurin wani maganganu na hira daga nan a gano kaza daga wannan ya aka samu kaza ilimi kurin magana idan aka haka kalam hira kurin wannan shine magana ta Abu Usman Ismail Sabuni sai yace kuma waqad bayyana al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala hukuma ahli al-bid'ah wal hawa haka Imam Shafi'i rahimahullah ya bayyanar da hukuncin ‘yan bida'a ‘yan bin san zuciya inda yake cewa hukumi fi a sahabil kalam an yi zarabu biljari wa yi hamalu alal ibil wa yi tsafi bihim fil asha'ir wal qaba'il wa yi ƙar هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام يتشي ga hukumcin da ya bada a hukumce abin da ya dace a yadda 'yan bida'a 'yan bin ra'ayi an yi da rabu birjari a bulala su da tsimin giyar da biyu e a bulala su da tsimin giyar da biyu wa yi umaru wa alal ibil kuma a ɗauke su a ɗora a saman raƙumi idan bida in an yi suna da haidai shi da shi ga yau da kai da za a iya da daki inda suna take magana inda suna take magana take wuce shi ake da magana ya ce a ɗauke su a ɗora a saman raƙumi wa yi tafi biyan fil asha'ir wal aqabail a rinka yawo da su a cikin ashira dangi da kabilu kabilu gida gida anguwa anguwa ana bi ana bi da su ga saman raƙumi ana gwadawa hada jaza'u man taraka alkitabu wa sunna wa akhadha fil kalam wannan abin da aka ba wannan shine sakamakon duk wanda ya bar qur'ani da sunna ya shiga hira ya shiga littawan hira yan magana kura ga abin da kamata a mishi shi haka ya gamata in za a yi da haka ya gamata a ba yan bid'a yan wadin dai muna maganganu kan maganganun magabata yadda suka suke maganganu masu zayi akan ɗan bid'a inda suke wasiya ko har tara ɗan bid'a an gani ba duk abin da suke wajen mu a ɗaya cikin gun wuro kamar ita da ake a zan ai muna zayi da daga zara ɗan bid'a ba iya da'awa ba to jiban da mun gani zuwa jiban masu zayi da wannan har ma wani ce ba mu sai da magaba ɗaya ma to wannan shine kama da maganin wani magabata sai ya ce bayan wannan وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوي يشك مدى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على مؤاداة أهل البدع ومهاجرتهم yace wannan abu ne tun ya riga ya gabata ko an san da shi sahabbai an san sahabbai haka an san tabi'ai haka ma tabi tabi'i ne ma'ana malaman sunna kowa ya san su da mu'adat al-bidai um hajrati da sun kowa san su wajen adawa da dan bid'a kuma an san su da kaurace ma dan bid'a ba su ba shi yace وقد نقل الإمام إسماعيل السابوني في كتابه القيم عقيدة السلف أصحاب الحديث إجماع أهل السنة على وجوب قهر أهل الأهواء والبدع وإذلالهم فقال رحمه الله تعالى بعد أن سرد أقوالهم إسماعيل إمام إسماعيل الصابوني تقلتها لم سمى ديم يسونا عقيدة السلف أصحاب الحديث عقيدة معلمان حديث ya ce sun yi ijima'i ijima'i a wanda ta ne kawai magana ya ce ijima'u ahalus sunnatu ala wujubi har ala hawa wa bid'a wa zalalin sun yi ijima'i malaman hadisi akan wajibi ne a lallasa dan bid'a ka abin shi eh a kayya shi eh a kasukantar shi ka ba shi damar ɗaukaka ce ne mun ce muku za a iya ko yadda suna take fari a shi haka shi wani bayan ya kawo maganganun malamai na shi ma irin da aka yi wani tayin yadda ya koro maganganun malamai da dama kan yanzu kai maganganun masu zafi kan ɗan bida bayan ya tsaye yake cewa hadihil jumal allati asubutuha fi hadal juzr wannan jumloli da na ambato wanda nake tabbatar da su a wannan juz'i mai maganar aqidar salafin سلف أصحاب الحديث كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعدا wannan abin da na wadi shine aqidar malaman hadisi gaba daya babu sabani tsakanin su wanda rashin shorara dan bid'a da hattara da guje ma dan bid'a ba sabani tsakanin su yace bal ajma'u alaiha kulluha sai ba mata bani ba sun yi ijma'i dukan su kan wannan maganar ta kora rashin shorara ma guje ma dan bid'a wattafaqu ma'a dalik haka sun ittifaqi ta da aqida ta su ala ala alqawl bi qahr al bid'a wa zalim wa ikhdha'ihim wa ib'adihim wa ittisa'ihim wa taba'ud anhum ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم yace sun yi ijima'i malaman hadisi alal qawl bi qahr ahli bid'ah akan maganar a kariya alallasa dan bid'a wa idralim a kaskantar ka bashi daraja kaskantar da su wa khizayim akwai akan halinsu wa ibadihim da a yi nesa da su wa kasayim a komi mana ka a kasa kusa kakka don abin da da ka kasa ciki can gai da su wa taba'un an kuma kakka je ma inda suke wa min musahabatim haka an hana abokantaka da su wa mu'asharatuhum da soyayya da ta mu'amala da su ta kwarai wa taqarrubi ila Allah azza kuma suna da aqidar ana kusanci samun kusantar zuwa Allah bi mujanibatihim wa muhajatum za su samu mana neman lada a wajen Allah da makusantar Allah da kaurace ma ɗan bid'a eh da gudun shi Allah zai baka lada guje mishi وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم التمهيد شما لتا يدون دي شري موت عمالك لتا إمام مالك دول مالك هذا حقيقة مالك هذا حقيقة ba an son zuciya ba an ji malikiya inda ake da ra'ayi inda ake da wani antere kuma da yawa inda mutane inda ake faɗi a baka har an waye gari wani zai ɗauki imam malik cikin malaman bid'a ko aka ce bid'a ga malika yan bid'a ne a'a malikawan ku ne yan bid'a masu ce su malikawa ne su ne yan bid'a ba gan imam malik da bid'a ba gan malik da bid'a kwata kwata iya cikin masu inkari ikarinta haka almajiran shi hukunci littafin su nasu nan baya baya ma sun sa shamawi zuwa sama masu cewa ma in kasar bayan dan bida ka sake ta sun hana kwarai sai mu kaje muka malako da kace salama ka dan bida kaka bashi iyaka kaka armata shi kaka bai sallama shi kaka kaka kaka bai sallama kaji da mu to amma bida ya doka sai an ce an ce bida sai su abu malakawa wani ya doka malaka bida ne a imam malik imam cikin malama malama malama arzuna ya ce malamai na gaba gaba malama arzuna jama'a ba gan malam da bida ya yaki ma da ita ya ce kuma yan gaba gaba masu zayi ma aka ce akan bida imam malik wannan su ne masu ce malikawan a nan sun suke bi nan bida suka lalace da bida suka ce su malikawa ne dan a ce ai ka su ki imam malik ba gan malik da su ba gan malik da su malik daban su daban فإمام ابن عبد البر قال تنشأ التمهيد يكي تشوى أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يجر أخاه فوق ثلاث كو أبني ده سنة دي تبدا شو ما لما سن إجماعي akan bai halitta ga musulmi ya kaurace ma dan uwan shi musulmi sama da kwana uku masu ka ce illa an yakuna ya khafa min mukalimati wasilatihi ma yufsidu alayhi dinahu aw yuladu bihi ala nafsihi mudarratun fi dinihi aw dunyahu suka ce duk da sun san da haka sun yarda da bai halitta ka kaurace musulmi sama da kwana uku amma suka ce a hali guda inda ka ji tsoron mai maganar mai mukalimatihi wasilati mai maganar ko sadar da zumuncin kai da shi ka ji tsoron ma ya fi su da alaidi nau mutum ji tsoron abin da zai bata mai addini shi au yuladu bi ala nafsi mudaratun fi dini aw dunyahu ko ka ji tsoron idan kana alaka da shi zai aima maka wani abu sabo na cutarwa a addininka ko duniyarka a wani hali kenan don ka kaurace mishi baka yi lahi ya ce fa'in kana ka zalik in har kana wannan kana da wani tsoro na tsoron a bata ma aqidarka ko addinin a wani duniya kamar kanta a wajen dan a wajen wani faqad rakhasa lahu mujanibatu ana amma rangome na ka ƙaurace mashi wa rubba surmin wa rubba surmin jami'in khairun min mukallatar mu'uziya sau da yawa surmin jami'in yankewa kyakkyawa a rabu lahiya rabuwa lahiya ta yi alkhairi daga cakuduwa haduwa mai cutarwa da aje wajen haduwar a samu matsala to gwanda ka gamu gwanda a rabon a nan rabuwar ta yi alheri a kan maganar gamuwar ya ce yanzu za mu shiga manhajin ahalus sunnatu wal jama'a fi suluk wal akhlaq nan kuma hanyar magabata ahalus sunna wal jama'a cikin suluk na rayuwa hanyar tsarin rayuwarsu da halayensu me wata hanya suke yanzu tsarin rayuwarsu me halayen magabata na kwarai sai ce min usul aqidatu salaf salih ahli sunnah wal jamaa iya daga cikin tushen aqidar magabata na kwarai wanda ka ce ma ahli sunnah wal jamaa أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أكيد سنة أمرني لككاوة سنة هني دممونة أنا وينهون عن المنكر سيكاو ترماموا أكسا يبين أكسا يارك سيكي تشوى ويشترط في تغيير المنكر شروط أما ba kurin ba haka ne ake inkarin munkar ko ba da kyakkyawa ya ce an sa sharaɗi wajen canza munkar canza ɓanna akwai sharuɗa da ya kamata su cika na farko an ya kuna nahi anil munkar aliman bima yana an ya zamanto shi mai hana ɓannar ya zamanto ya san wannan ɓanna ɓanna ce ba a kaza me yasa ba a yi gata mala wa ya ce ba a yi ya tsuru tsuru to kuma ya hannu shi ba ka ce ba Allah ya ce annabi ya ce kurin ba a yi kurin kan yi ba kyau kurin a a ya zama to ka san wannan abin da kake hani a kan shi ka san matsayin shi an yi ta'akkada bi anna ma'arufan karturik wa anna munkaran qad tukab kuma ka tabbatar in za ka yi mutum magana kan wani munkar da yake ka tabbatar ya bar wani abu ne na kwarai kuma ya hau wata banna wata sunna ce ya bari ya hau bid'a ka tabbatar da haka nan idan ka maka dalili za ka kawo Allah ya gayyar munkar bi munkar kuma kaka zo ka ture banna da banna kai ma ka taka bannar a'a ba su ba ba su banna da banna a ka su da banna kamar kamar banna kamar shiga layi wa an la yu'addi taghyir hadha al-munkar ila munkarin akbar min kuma ka aje wajen gyara ko canza bannar a kawo wadda ta hita mutum wani aiki ne yake an ce zu misali kamar misali a nafsa da salama lokacin da iya zamane wani ya zo ba kawai har wutsari har ɓannaci sahabbai sun tashi za su yi hali za su yi ahila za su yi hali amma garko ma annabi hana su a ce da uhu annabi yana su ya hana su wannan su a wajen su za su in kara muka da ɓallace ma na wuce da uhu kamar shi ka gane wani in kara munkar ne amma abin zai biyo ba ya yi wannan munkar ke na warko bako ne amma ya ca za a haushi idan ya tsere yana da shi abin da gashi daga na zaba a jisma ba da babu shi kuma zai zai kara kuma ya sha ya daga da ke tsere kuma kuna maganar ya yi tsari a masallaci a wani wuri mu'ayyan gashi idan ya tsorata wutsar ba yau zai ba abin zai bata ya yi wannan magana kenan kenan in zai inkara munkar ka a yi ta da abin da zai kawo zai biyo baya ya yi wannan na misali ne guda na cikin inkarin munkar wani lokaci ibn taymiyyah rahimahullah akwai sojin tatar sojin tatar suna shan giya sai su suka suke masa wa'azi akan barin shan giya kace da shi alaka wasu ko haka ban wa'azi ibn taymiyyah kace ka amsa wani wa'azin shan giya a kyale su ya hana ya hana musu wa'azin shan giya yace wa'annan mutane in suka shagi al'umma ta samu lahiya in zuba suna cikin hankalin su ko su ma azaba ko su ma tatar maballata ne su kashe su gallaza ya ce a nan wannan shan giya su ya yi alheri gare mu in su shan giya ba su kan zuki ba su da hankali mun huta da bala'in su kai misali ne na inkarin munka dan za a yi hannun kuma abin ka hana wata banna banda hannun banda barin kai banda wani banna da za ta biyo baya in suka yi suka yi da su ne ba su cikin hankalin su to kuma za su wayo kanku wanda ka ci labarin ta tare zai ga haka ya ce bayan ya maka bayanin cewa ahalu sunna wal jama'a suna umarni da kyakkyawa suna hani ga munkar kuma wa yu'minuna bi anna khayriyat hadhihi al-umma baqiyatun bi hadhihi sha'ira al-mubaraka kuma suna masu imanin cewa zabi da Allah ya ma wannan al'umma da aka ce khaytum antum khayru ummatin wannan zabi da Allah al'umma wannan zabi da ya mata wannan zabin iya nan wani zaɓi mai albarka na kira zuwa ga alheri hani zuwa ga mamuna wa anna min azama sha'irin salam din kuma wannan sha'ira din ta umarni ki hani ga mamuna tana cikin mafi mafi girman alamomi na addini na musulunci wa sababu hifiz jama'ati kuma ya cikin sababin da yasa Allah kiyaye wannan jama'a ta wannan al'umma wa anna al'amara bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar من أوجب الواجبات على هذه الأمة كل على حسب طاقته والمصلحة معتبرة في ذلك yace umarni da kyakkyawa hani ga mummuna iya daga cikin abin da ya zama wajibi a cikin wajibabu a wani al'umma mai girman wajibi umarni da kyakkyawa hani ga mummuna yace kullun alhada ta ce kowa daidai iya washi amma wajibi ne akan kowa kowa ya zai baki kokarin shi bakin abu za ka iya hudi ne za ka iya hudi ne za ka iya umarni bakin gwargwadon ka ne amma ba a ci a riba wana kowa ya ciki kowa gwargwadon ikon shi ya ce wani musulatun wani musulatun mutabaratun fi zalaka masalaha ake nema kenan kowa me zai da kyau me zai da daidai da shi shi ne ake lura abin amma kowa bakin gwargwadon shi bakin yawon shi Allah sai mu kyau اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته